الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أئمة الشيخ اهدنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد من دعوة كراتم من أصول الفقه wadda yau za mu tashi akan wannan gaba cewa wa ƙaryasta middu hazal fannu masadirahu bimal tumisa min fuqaha'i sahabati ana lura ka nake karantawa wa qad yastamiddu hadha al-fannu masadirahu بمن سمت من فقهاء الصحابة من الخلفاء الأربعة وبعض من الصحابة صحابة تي تي تي تاء المربوطة كعبد الله كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وكثير منهم رضي الله عنهم أجمعين وفقهاء التابعين وتابع التابعين وإلى أربعة المجتهدين مج مج مج وإلى أربعة المجتهدين كو ومن أمثلة ذلك قضاء سيدنا عمر بن الخطاب حول المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة حين ألزمها على الزوج لما رأى فيه من التساهل أقول أقول باللبنة ها من التساهل نعم أقول هاء جلان أرى نعم بنتاشي بنا أو مثل ناشي nan gudu kun gani inda na sa haruwa yana kallon sama ko to shi ne nan haka tasahuli an gani ka arun wai na kuwa gina ka من التساهل والتلاعب بأمر الزواج كسر ومن شأن الإيلاج كما ومن قضية سيدنا عثمان على المطلقة في المرض الذي مات فيه الزوج وقال إنه طلاق فاسد وورثها بعد انقضاء عدتها وهكذا ما حدث في خلافة سيدنا عمر عندما استملكت امرأة امرأة أقول الهمزة ولا همزة قطع لما وصل همزة قطع عندما استملكت امرأة أربع عبيد وجعلت تجول بينهم تبيت بهذا ليلة ولهذا غدا فرفعت إلى عمر عمر فقرأت قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فقضى لها بالشبهة أي ليس عليها حد لعدم الفهم في مراد, مراد الآية وكثير مثل هذا في عصر الصحابة الكرام وأن إن شاء الله شيء مبيبيا da bayani a takaice a kansa a wannan babi namu a wannan gaba tamu cikin usulul fiqh wa qad yastamiddu hadha al-fann wannan fanni na usulul fiqh ya samu majaji wato wakat ya sabitu hada fanni hada fannu masajirahu wato masajir dama abin da ake kira masajir ana cewa masajir tashriya mene masajir tashriya me masajir masajir tashriya hmm na masajir tashriya ranar na yi wa babalan tafi tambaya ya kai na ce mara kam me masajin tashiriya ya riki rikice sannan na umar bayani ya gane inda na dosa sannan ya ce min guda biyu a masallaci kun manta ya ce ƙur'ani da hadisi ne kawai da ya fahimci menene tambaya amma da farko bai gane menene ba wancan na fahimce shi eh ma'auni sources of law sharia law مصادر التشريع wannan fanni ya tamid da hadal fannu masajirahu masajirahu wato masajir nashi na wannan fanni yana samun madadi ne istimdad bimal tumita daga abin da aka samu aka nemo min fuka haɗi sahabaci daga faƙihan sahabbai kaza shi sabon ma akwai faɗi haƙi akwai manya-manyan faɗi haƙi wadda ɗan abbasu Allah ya kara masa yadda ya zauna a makka ɗan ubasu Allah ya kara masa yadda ya zauna a madina su abu huraira su abu musa al-ash'ari da su ubayyu bin ka'abin wannan da muka akwai sunan sashi da sauran sun kai wajen bakwai haka kowa da inda ya je tokare a nahiyoyi a zamanin bayan intikalin sai na rasu kowa ya je bude cycle na ilimi yake suke sake madadi na ilimi so fukahu sahaba din nan ilimin ya samo wato masajir na wannan fanni ya samu yana samun madadi ne daga abin da aka nemo daga sahabbai aka samu daga sahabbai kuka ha'us min al-kula fa'i kun tuna min maganar da Sheikh Ibrahim Lubi Lubi Sheikh Musa Sheikh Abdullah Musa Biso yake min tana gwada daga farawa kenan daga sahabbai al-kula fa'i guda hudu al-arba wa ba'd min as-sahabati da wasu daga cikin sahabbai in za a yi magana inda ilimin usulul fiqh yake samun istimdadi to farawa daga khulafa'i arba'a sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wa umar wa uthman wa ali radiyallahu anhu wa ba'd min as-sahabati da wasu daga ma sahabbai tashi daga sahabbai ka abdullahi na eh ka ka abdullahi to bai zo ba shi ma na da yin dinsa kasha amma wannan kafa bai bai cancanta da shaka ya kamata ne a share sashin da ta abdullah ibn abbas
littaita malam waye ne haka shi gwani nuna ko gidan abdullahi bin abbas ka abdi me yasa aka ci abdi ba shi abdu ba saboda zuwan adat min adawatil jar kafu ina hadu jarri kafu tashmi ka abdullahi bin abbas sai kenan abdullahi bin abbas yana ciki fuka hau sahaba ne kenan misali zai tunda ya kawo kafin tarbi ba lalle ne sai ya kawo su dukan su bakwai ba
Abdullahi dan Abbas turjuman al-Qur'an wa Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi dan Mas'ud shi ma yana da cycle din sa insha Allah wata rana za mu zo mu karantar da dukkan kowa da inda ya je dafa bayan intikalin ma'aiki da ya kamata a sashi a sai topic Abdullahi bin Mas'ud wa Zaid ibn Thabit da Zaid dan Thabit wanda muka karanta a babin ilimin gado din nan afradukum Zaid ibn Thabit annabi yace wanda yake sanin ilimin gado a cikin al'ummar sa shine Zaid ibn Thabit kowa da abin da aka ke da shi wa Ubay ibn Ka'b Ubay ibn Ka'b shi kuma
shine wato ɗaya daga cikin gwanayen Qur'ani shine in kun tuna na taba gaya muku annabi yace sallallahu alaihi wasallam da- da annabi ya yi kamar ana karatu sallah ne haka sai annabi ya yi kamar ya tsaya ba wanda ya iya ragawa ba wanda ya daga masa sai ya ci gaba da kansa da aka gama sallah yake tambaya ya juya yake cewa ya kabu ku kuma kuka ji na tsaya ba ku daga min ba yake ai ba ba a tsayawa qur'ani ku gagara daga abunka kun da ka sani lokacin da ka tsaya an shafe abun da a diwani ko kwalwa gaba ɗaya babu shi shi yasa ba ka ji ba mu daga ba amma ba a tsayawa a Qur'ani ba mu daga ba ki babu shi ne kawai gaba ɗaya lokacin an shafe shi ne kawai don a gwada annabi ya tara kowa ya tsaya ka daga ba ba nema sai aka yi dilitin din abu gaba ɗaya sai bayan ya wuce sai suka sai abun ya dawo to shi ne ya faɗi magana kafin ya ubangi bin ka'abin وكثير منهم رضي الله عنهم جو ما في دعوة تكنسوا الله يهدى سوء قبع وفقهاء وفقهاء التابعين يا سام استنداجي مدد شي ولا علم الاصول في دغا فتي هاي التابعين وين ne tabi'ai tabi'ai da an san wanda suke zamanin da sunan rasulullahi sai kuma tabi'ai tabi'ai kuma su ne suwa na daga companions sai ne successors ko yaya ake gane tabi tabi ga ai mun sani na taba mun buta arikin sa asabi huwa man zamanan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalika man zamanan nabiyya don in an ce wara'a wara'ahu wara'a wara'ahu nabiyyu ko wani abu makamanci wannan akwai dan iskali domin akwai wanda yi wani da annabi bai ganshi ba a yanzu sai abdullahi ibn ibn ummi maktumi da makamantan da makati kaga sun imani da annabi amma ba su ganshi ba shi yasa wai su masu kawo fara'ahu din nan aka yi musu raddin nan kawai kai imani da annabi ka zamanance shi kai imani da shi ka mutu da imani kuma shikenan sunan ka sahabi kuma ko da sifar da yake haka ta faru kana imani da shi kana musulunta kenan daidai da lahaza daya ka faɗi ka mutu sahabi sunan da ake to amma ta ji ba wai ta ji
wanda suka ga sahabbai to ta yaya wani irin gani
su ne wasu kai imani wai ga ma ai na ka samu shi to ta ji da sahab da sahabbai daban ne da sahabbai da ma'aiki sahabbai ko da da lahza ɗaya ne ka ga ma'aiki kana imani da shi ka mutu da imanin an gaba amma daji sai ya daɗe da sahabbai tukunna ake kiransa daji in ka yi zama- ka musulunta yau bayan kwana uku sai ka mutu kuma ka ga sahabbai ba a kiran ka daji wannan do abu da ma darajar manzon Allah shi ya kai wanda ya ganshi second ɗaya ya yi imani da shi ya mutu Ya- an gama sahabi sunansa amma tabi'ai ba su samu wannan darajar ba ya ka daɗe da sahabbai tukunna ake kiran ka daji za mu yana nan a cikin littattafa na usulul fiqh za mu isu duka wa tabi'at tabi'in da kuma tabi'ut tabi'ina su kuma wanda suka yi zamani da tabi'ai kenan suka ga tabi'ai su ne ake kira predecessors da turanci predecessors wa ila arba'atil mujtahidina kai har zuwa ma tunda ake min al-khulafa'il arba'a da aka yi ta lissafi aka yi lissafi aka ce ma kai wa ila arba'atil mujtahidin har zuwa kan hudun nan mujtahidai imamu Nu'man ibn Thabit al-Kufi wanda aka fi sani da me Abu Hanifa ko da yake nan wanda aka haife shi hijira na da shekara nawa an san kun sani shekara nawa Ah, shekara tamanin ko ko na eh tamanin ya rasu hijira tana da shekara ɗari da hamsin da kuma waye malik ibn anas al-himrawi imamu zabi da hijira wanda aka haife shi hijira tana da shekara nawa casa'in da uku ya rasu hijira tana da shekara nawa ɗari da saba'in da tara sai waye muhammadu ibn idris al-shafi'i an haife shi ɗari da hamsin shi kuma ya rasu ɗari biyu da hudu ko sai imamu al-sunna wal jama'a na ƙarshen su ne arba'atul mujtahidina wa min amthilati zalika to wa'annan iyalan kenan daga farkon bayanin mu na har zuwa nan an gama irga ma inda usul fiqh ya samu wato istindaji daga wa'annan bayan Allah gaba ɗaya manya usul fiqh ya samu istindaji sa madadi to yanzu za a fara kawo ma reference na menene wani irin madadi ya samu ka san dai za mu zo kan waye ya fara kwakulo ko kirkiro fannin usulul fiqh ya rubuta shi a tsaye wato fanni za a ce maka Idris Shafi'i radiyallahu anhu za mu zo kai shine farkon founder wanda ya rubuta shi ya dawwana ilimin to cikin abubuwan da ya samu madadi da shi ilimin wa min amsalati zalika yana daga misalai na wannan qada'u sayyiduna Umar ibn al-Khattab shine hukuncin da sayyidina Umar dan Khattab yayi haula al-mutallaqati thalathan akan matan da aka sake ta uku fi kalimatin wahidatin a kalma daya aka sake ta kalma daya amma sau uku حين ألزمها على الزوج inda ya lazimtawa miji shikan ta tabu kenan mana ya lazimta shikan in kasance ta uku a faɗi kalma ɗaya na ta ce to an lazimtawa miji wannan shikan ta tabu sai na wani ne ya yi wannan ya fara limana afihi min at-tasahuli abinda ya gani na wato kyale a tasahu kyale da ake da sha'anin aure wata la'ab da amirin zawal da kuma wasa wargi da ake yi da sha'anin aure an gani kyale rike mata da kyale haka rikon sakai nan kashi ake cewa ku shi na tasahu da kuma wasa da sha'anin aure kawai da ya hau kalibanci shekaran farko yana tafiya akan hukuncin da ma'aiki da abubakar suka yi cewa in ka saki mata uku za a da da aure shekaran ta farko har shekara ta biyu haka yi a shekara ta biyu sai kira taro kawai na duk inda wanda ake ji wani a musulunci babba alam kenan ya tara su gaba daya makka ya ce to daga yau din nan mun zartar da hukunci tun mutumin da ya saki matarsa shiga uku a kalma daya ko a takarda daya ta su shikenan duk wanda ya zo bayan da sai ya mika wuya duk wanda ya zo bayan da ya wani ya mika wuya kowa ya zo ya mika wuya dukan sahaba babu mutum daya da yake yana da ja ko mutum da ba a riwato ba daga ran da sai na ya yi wannan hukuncin har sahabbai suka kare ba su hadi kwara ɗaya da taba cewa yana da jiha akan sirri na umar Allah ya da su ya zama ijma'u sahaba kenan bayan su tabi ai ba a samu mutum ɗaya fi tudo rihanin da bai har sirri na umar me yasa ne akwai saboda sayyidina rasulullahi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdi addu'a da bin nawajis sai na wuri ya shi kuma an fi sai na uwar sanin annabi ne ba ni ba kai kila labari gaji annabi ya ce ya misali ya mai da wata an zake ta uku mijin da ya sake ta ita ce umar kana ko da umar kana ita ce ta annabi ya mai da auren kai labari ka ji a takarda ko kila baka taba ganin takardar ba ma malami ne ka ya faɗa ko aka ce ko makamancin wannan sai da wani ka fasa akai da kai da shi wahibi sanin abun da girmama abun da girmama ma'aikin yake daga yau ya yake tajiyar suka wuce ba taɓa samun wani ɗaya wanda ya ja ba irin su sai su abu ali kenan yana cikin tajiyar sai tajiyar tajiyar yana kaf suka ƙare ba mai ba wanda ya ja ko mutum ɗaya ba tajiyar tajiyar yana cikin imam malik kenan to da suka ƙare sai bayan can ƙarni na takwas sai aka yi malam amur malam amur ibn taymiyyah al-harrani da ya zo shi sai ce na wannan hukunci sai damar ba rai samu karbuwa wurin ta ba abubuwa guda shida ya yi a musulunci wanda duk duniya malamin duniya sun kalli gabar ya kalli yamma kaf al'ummar musulmai malamai sun kalli gabar shi kuma ya kalli yamma abubuwa manya manya guda shida kowane ɗaya a ciki ya kai a ɗaga a ita tukurku ya saka wurinsa kamar hajji wanda ya kamata malamu shattayin Allah ya kara wa ya ce akwai waɗanda ake fari akwai waɗanda kuma bincike mutum ya kai shi yana cikin da wannan yana cikin irin waɗanda ake fari rashin kunya da yawa sai na umar ya ce ai shika ai fi'ilan ne wa kaunar yana nan a cikin almasuwar fatawa yana nan a ciki ta taɓa gani tun ma ban mallake shi ba sai ba ya ce ai shiga filan ne wa kaular ba kaular kaɗai ba don ka ce na sake juhu yace ai misalin da kaman fadin annabi ne in ku gama sallah farilla ku ce subhanallah subhanallah salasa salatin walhamdulillah alhamdulillah salasa salatin wallahu akbar wallahu akbar salasa salatin annabi ya ce kun gama sallah farilla ku ce subhanallah subhanallah ya kun yi 33 walhamdulillah ma ya kun yi 33 wallahu akbar ma kun yi 33 yace sai mutum ya gama sallah sai ya ce subhanallah salasa salatin walhamdulillah talata talatin wala akbar talata talatin yace yayi ko kuma ka kirga dai dai dai dai har talatin da uku in ka ce subhanallah talata talatin kawai kai talatin da uku ko sai ka kirga sai bayan ɗaya aka ce sai ka kirga ce to ai auren ma haka ne don ka ce na sake ki uku to ɗaya ne wai ko ka rubuta wai ɗaya ne wai wanda in kun yi faɗa ka sake da ta koma gida aka je gauta su ba shiga ciki aka yi aiki kaulan wa fi'ilan kenan ta dawo aka sake ta Allah ta hada ku wata rana kuka sake faɗa ta kace na sake ki ta koma gida aka yi zo gauta suka shiga aka gyara ta dawo aka sake ta Allah ta hada ku aiki ya shiga ciki da kaulan wa fi'ilan ka sake ta kanta to wannan shine shiga ku adan kace na sake ki kuma kawai fa'ila ba ɗaya ne kawai wannan wai ko kuma ka rubuta takarda ɗaya ne kawai shi ne wayannan masu guntun wando garin nan fatawar da suke kai kenan duk ma duniya duk wani ba tare da kan fatawan yake shi ne na taba tada muku SDI lokacin wai muna ana turo su daga area country yaro mai gemu a nan din nan a nan a kan wuya an turo shi ya zo wanda ya faɗi majalisi shekul islam ibn taymiya wala kaza kaza ya ce kaza an ka a daga jire ne zai kaula da fatawa na ce na kaza wannan fatawar na ga yare haka mala shika uku ɗaya ne ya ce ko hanyar gaske shekul islam ya tabbatar a cikin majmu'a da fatawa saboda kai kaza kaza na ce ni kuma ali jauro ne na ce ina gaskiya kayyar kayyar kuka fara ya dauka zai iya yace yanzu abin da za a yana neman excuse a bar shi sai sati mai zuwa babu zuwa zai zo da ne cikin sai Allah kai mu jama'a yi hakuri Allah kai mu sati ya zaga ya zo da bako cike da littattafai na kallo aka shigo da su cikin hall din ai cikin masallaci ne ma ranar muka yi tsanata ni nake jagorancin musulmin makarantar a lokacin a zaune gaba lectures komai da komai jama'a an yi an gayyaci juna ka san mutane da sun rikici masallaci wanda ma baya zuwa irin da ranar kan ya zo fal har waje kana jira a gare zai faru gawa eh
Salamu alaikum.
wani kado gurin sa Kan fat- fatawar mu ta sati. Yana mun bukaci a babu dama kai.
gawa kaurage da ranar ba na mantawa Husaini Kulmani ya kawo ziyara makarantar ya zo yi menene ya shigo ana nesa a gaban sa muka yi kicin ga dalilansa da haka ba shi dama zai ba da rafai ce bismillah sai ya fara ɗaukowa shek doktor saleh al-husaini al-kabir ta kaba kaba gashi nan shafi na kaza ya ce wa kadhalika be be be be be ma zakara hu shekul islam fi majmu'ati fatawa juzu kaza wa- ya ɗauko wannan eh, doktor saleh al-husaini saleh ibn fadl al-fawzan wa ne bin baz wa ne ya takwa nace salamu alaikum da kaza na ce ai kana wahal da mu ai jama'a su kai da ta ya ce ka da ka sai ba gunda da bane kana wahal da mu duk littafin da kana gwada ce shi fatawa shekul islam kawai kake ake rubuta a ciki ba wata kai ta kawai na ce ka hutar da mu mana da yawan bude bude tunda duk abun da ka bude ya bude kake ne dawa Reputation ke.
ce kare ka mai da mu kamar rawan zimbaya mana a je haka a yi haka sai a yi haka sai a yi haka a zaɓi zaɓi da haka a kai kuwa sai sai ka ce mana dukkan littattafan nan akwai magana a cikin su amma ga shafin wannan ga shafin wannan ga shafin wannan duk magana ibnu taymiya suka dauko sai kai na hutar da mu ai jama'a mu zauna mu yi ta kiran ka duk littafin da ka bude ka mai na magana da kai ɗan na ce ko akwai wata sabuwa wai banda wannan yana shi ce in babu dai to ai kana wahal da mu ne yanzu mu yi magana kawai yanzu me kake so ka ce yace ni abin da nake so yace abin da nake kai shehul islami ya ce yana kan fatawan annabi da abubakar ne ya ajiye fatawan umar ko annabi da da abubakar ba su yi umar ba na ce wane mutum sun fi shi kai wane mutum kaga ta inda suke fitowa kenan annabi da abubakar ba su fi umar ba ka ki saka ce ba su yi ba ai abubakar ba ya fi umar billahi annabi ya dauka magana ta kare nace to salamu alaikum nabi na ce ina bukatar ka amsa min tambaya ɗaya rak sai mu ci gaba ya ce me tambaya na ce masa tambayar shi ne me matsayin fatawar sai na umaru daidai ne ko kuskure ne
Sunan wani kuskure kenan.
sai ya shu ya lalufa ya lalufa ya gano me nake nufi duk fatawar da ya ba a amsar duk da ya bayar ya shiga uku yadda ya kuskure ya halaka Gaskiya ne.
abin da ake zagin shi a kenan Ni ce ni ce ba da eh yadda ya daidai kuma shi kenan ya kada kanta shi ne tambaya kadai da masa wallahi mutane da ba su gane ba duk wanda ya gane mai zai duk suka gane duk an kan canza a can kawai ta shiru na tsume sai na jira ba ya saka kawai matsayin fata wanda ya wara da ya bayar kawai wallahi da lai abu da ya gagara cewa kowa ya kunta sai suka san me da littattafai cikin bako ita sai na umaru ai annabi ya bamu certificate kan cewa mu bi shi da nassin hadisi sai yace mu bi shi mu bi fata magana da yana umar shari'a ne in ji annabi saboda yace ku bi sunna ta da sunnan kalifofi na sunna annabi shine abinda annabi yayi abinda annabi ya faɗa abinda aka yi a gaban annabi bai hana ba sunnan sai na abubakar abinda sai na abubakar yayi abinda ya faɗa abinda aka yi a gaban sa bai hana ba sunnan sai na umar haka sunnan sai na ali haka duk sun samu wannan martaba sunna dama ma na sunna abu uku in ji malamin usul fiqh ko to duk sun samu wannan daraja to sai na umar shi ya faɗa nake bai kai ba ko ka ji sanin hadisi da abin da ya faru a zamanin annabi shi ke ranka wa za a tafi dahin sa abun tausayi wala zan mai tausaya maka kai kusan ma sanadin faɗa mu kenan da shi daga nan shi kenan alawaki ba shi mamari kawai.
da har gida yana zuwa wurina daga tsohon da tukuku ya ke indiya shi ke daga alhaji to eh, haula albaballaka fi salatan ina wurin ne
Washi da Aha. yana daga cikin abin da aka istindadi aka samu hukuntawa da sai na uwar yi dan kaɗa yayi akan matan da aka saka uku a kalma ɗaya inda ya tabbatar wa miji shika ukun ya shafu saboda abin da ya gani na me na rikon sa kai na kashi da ake wa sha'anin aure da warki da ake da aure ne da lamarin aure wa min sha'anin ila'i to wannan shi ma gaba ne kaga na sa koma haka ban alal ila'i dan ma da sayyidina Umar din alai dan Khattab radiyallahu anhu zamanin mulkin sa kai halifancin sa Allah kara masa yadda wata mata ta zo ta samu khalifa ta ce salamu alaikum ya khalifa sai ya amsa mata yake ta ce na kawo ƙara ne ta ce ta bismillah me ƙaran ki ta ce wallahi miji na kwana sallah yake wuni azumi sai na wani ce kai wannan mata na na miki murna na yi miki murna ai kowace mace ta samu irin wannan miji na ki ta kam ta ta more kai na yi miki murna ba ai miki ki mun miki na albarka kenan kwana sallah wuni azumi kenan ina wani ce gaskiya na yi miki murna ke ka ai kowa yana neman ya samu irin mijin ki ai sai wani a gefen sai na wani ce amirul mu'minin kara fata kawo ce ka taba ganin irin kara irin wannan mijin ta kwana sallah wuni azumi ce kara ya kawo ta kawo ya kwana sallah ya ce ya ce kwanta da ita ya wuni azumi yaushe ya zafi da ita kuma kullum take ma'ana kawai mijin ta baya kula shi ne ita zo da kinaya isti'ara na malamin balana mijina kwana sallah yake kullum kuma wuni azumi ya to ya canza da ita dole azumi kwana sallah yake to haka ne ce to kai da ka gano cewa tsara ta kawo sai ka bari ya za a yi da ita sai ka bari ya za a yi da ita ya ce to ki je ki ce wa mijinki muna son ganin sa fara sai na mutu aka je aka kira miji ya zo kai ne wanda sai na wurin ce mun bar maka hukunci ni mu je yace kai ne wanda matar sa ta kawo kaya wai bana kwana sallah wuri har da yace lalle ni ce to daga yau mun baka dama kana da iko yau din nan ka ka kwana sallah gobe ka wuri azumi jibi kana da dama ka kwana sallah ka wuri azumi gata kana da dama ka kwana sallah ka wuri azumi amma kwana mai bin su na hudu idan ka kuskura ka kwana sallah ka wuri azumi ta zo ta gaya mana za ka ga abin da zan maka shi ne dokan da muka kafa maka sai na aure ce to a ina ka samu wannan hukuncin eh sai ka gaya mana ina ka samu wannan hukuncin da kai ka ja ya amirul mu'minina ba da ba mijin na san bai da dama ne ya mata hudu yace yana da shi ja to ne mata hudu kam ranar da yake wurin wancan wuri da kwanan ba ba dole ka takura ba ke wurin mata na biyu wuri da kwana ba dole ta haƙura ba ce haka ne na uku ma mata ta uku ai ko wannan da za ta haƙura sai an zagaya su dukan su ko ba za a je kusa da ita ba eh to na hudu haɗin ka ne idan bai zo ya kusance ka ba abinda muka masa ne bai rana na hudu ce ka gaskiya ka iya hukunci shi ne hukuncin da ne ya yi aka tabbatar da wannan hukuncin shi ka so a takaice sai a gurguje tayi ومن قضية سيدنا عثمان على المطلقة في المرض الذي مات فيه الزوج haka nan kuma yana daga cikin abin da usul fiki irin abubuwan da madadin da ya samu abubuwan da suka faru tun sahaban hukuncin da sai na Umara radiyallahu anhu yayi akan matar da mijin da ya sake ta amma mijin ba shi da lafiya kuma ya mutu a wannan rashin lafiya kana kwance a gadon asibiti ko a gida baka da lafiya sai ta Allah ta rabu da matarka sai ka ce na sake ki sai ta tafi gida ka san ko kana ko baka da ko kana da lafiya kai ka saki matar ka je kana idda idda bai kare ba ka mutu kana da gado haka ne ko ba san da haka ba ka saki matarka lafiyar ka kallau sai ka saki matarka kuka fara ka ji tana idda gobe idan da zai tsare ka mutu za ka yi gano za ta yi gano ɗaya kenan to sai kar ta kima ka nan kuma baka da lafiya sai ta je ta gama idda idda ya tsare amma a wannan rashin lafiyar da ka sake ta sai baka sai baka warke ba ka mutu bayan idan ya kare kila shekara guda uku za ka yi gado in dai a wannan rashin lafiyar da ka sake ta ne ka mutu to za ka yi gado za ka yi gado saboda ya ka kore ta ne kaga za ka mutu sai ka sake ta kana suka hana ta gado shi ne shari'a ta ba don haka za ka yi gado ko tana gidan wani miji in dai ta san me take za ka zagayo ta zo ta ce to a bani hakki na dole ta kansu kuma su bata saboda wannan daga zamanin sai na Usman ka tabbatar da wannan yana na cikin cike da littafin su su amma sharadi maka mutu a wannan rashin lafiya ko muna ne buke ka misali kana jinya kuka yi fada da matar ka kaka kila ta tafi har ta har ta tafi sai aure a wajen kila kuma baka warke ba a wannan rashin lafiya har sanadin rashin lafiya ka mutu to an tashi raba sai a kasa da ita ta taho daga gidan mijinta ta zo ta karbi rabonta in in kashi 1 over 8 ne in ma 1 over 4 din nan ne ko ma wanne ne ne ta cancanta yana ciki cikin matan ka amma garin ba shi ne zai eh
idan ka wanke kuma ba garin ba ka fara in ka warke kafin ka mutu ba a ba gado ba ta gado sai dai idda ka bai kare ba nan kuma za ta yi gado ko ka warke Fala, ya ce ina wa ɓarakun fasilin, ya ce wannan shikan ma barnatacce ne. Fasilin shika, in ji ta ne Usman. Wa warraza ha ba da ke za a yi jaziya, yau sa ta yi gado bayan idan da ya kare kuma. Shi ne magana da na ya ne surutun da ta yi ta yi. Sai na Usman ya ba ya sa aka ba ka gado bayan idan da kuma ya kare. Sai kuma mai وهذا وهكذا هكذا كما ما حدث في خلافة سيدنا عمر abin da ya faru din nan hadisin da ya faru a zamanin da yake khilafa sai na waru inda mastamlakat imra'atul arba'a abidin inda wata mata tana da bayi guda hudu bayin ta ne guda hudu wa ja'alat tajulu bainahum sai ta yi a yawo tsakanin wa'annan bayin nata alaji tana yawo tsakanin su ta bitu bi hada lailatan ka kwana wa wannan dare daya wa li hada gadan wannan kuma gobe jiri kuma wancan gada kuma wancan tana kwana da su kwana sosai ba wai kwana a gidansu ba kwana sosai suna saduwa da ita ma'ana bayan nan farufi at ila umara sai aka kai karan da wuri sai na umuru ka ce ga wata nan tana da bayi guda hudu kullum tana kwana ɗakin ɗaya a jere kawai yau za ka kai ƙarar da wani sun yawa ruwa ce ya aka yi faɗar a tsauru da ala a kewa tana da hujja sai ta faɗa karanta faɗin Allah an ba ma da kasai an ba ma da kasai ma an ba ma da kasai ma wai banda abinda daman ku ya mallaka والذين هم لفروجهم حافظون ما su kiyaye al'auran su illa ala azwaji ba su amfani da shi akan kowa sai ga matan su aw ma barka dai malu ko kuma abin da daman su ya mallaka bayan su tace wannan bayi na ne wannan bayi na ne shi yasa nake biyan bukata da su fa qabala hadu shuhadi sai na huru bai bai sa aka kashe ta ba ba zina bane ya hukunci cewa shubha ya shiga a yi da aya haji cewa ba haji akan ta ya adalin fahimi saboda rashin fahimtar da na aya ita tana da hujja take gani kansa ta tsaya sai muradin aya na rashin gane me aya take ayan da maza ta kawai take magana in kana da bayi mata to wannan bara a zarge ka ba don an ganka kuru da daki da su bayan ka mata da su da matan kanka ba za a zarge ka ba amma ita da gari an mamar saimanu ko ta dauka ko ba ce ta mallaki ba ba tana iya a turu daki su kwana tare wace gari ko ba komai sai na wani hukunci da shubha saboda ya fahimci ba ta gane ne a yankin ba aka sanya ta tafiya tafiya ta aka ce to daga yau ka shiga shi kenan don kawai kawai daga yau ka shiga wa mithla hada irin wannan abubuwan da muka kirgo din nan fi asri sahabati al-kiram Ha? wa kathirun min hada kai irin wannan na da yawa fi asri sahabati al-kiram a zamanin sahabbai masu karamci irin su irin su suna da yawa na daga cikin sayyidina aliyu dan abi talib a zamanin sayyidina umar bai hajjin wani ya shawo giya da ya sha giya aka zo aka ce to yau kuma wata sabuwa ya za a yi wani ya sha giya za a yi mar hukunci wa- ya ya za a yi hukunci ya zai kasance da bulalan giya a zamanin annabi bai kai bai kai 80 ba sai na ali bai kai 80 kwarai ne ban san ko kusa da wannan ba shi ya kai sai na ali ya ce bulala 80 za a yi aka tsara da zamanin annabi musamman wancan nu'ai ma kai nan bulalai da ake zama shi ya sa kila ba yake sakiya ba su da yawa sosai sai na ali bai kai shi 80 ya zauna ya ijtihaji ya ce shin aka tambaye shi me yasa ya ce ya yi bulala kamar ya zama sai kawo da hukuncin nan me yasa kace ya yi bulala kamar ya ce ya yi akwai dalili ya ce aka ce me dalili ya ce shin dan giya kan in ya sha giya ya san me yake yi aka ce bai sani ba ya san me kafin yake faɗi bai sani ba to in ya ja giya kan zai iya ne ya yi- ya zagi wani a shar- shari wani ko ba zai iya ba kace zai iya zai iya yi wa wani kasafi ko ba zai iya ba kace zai iya yi wa wani kasafi kuma ittifaqan nan kan giya bai san me yake to in yayi wani kasafi da yake ma shege kuma suna faɗi yan giya suna cewa shege to in ya faɗa wa wani shege hukunci cewa wani shege fa bulala 80 ne a shari'ar musulunci in dai zai iya gaya wa wani shege ya ba kasafi sai yana da yake to sai a mara hukunci ne babban hukunci da abin da zai iya aikatawa na tunda jiya ba kamar hauka ba ne in hauka ne kai ka ce wa wani shegin ba ka da laifi ba da hukunci kuma in hauka ne amma giya in ka sha giya ka yi wa wani wani abu za a ba hukunci hukunci na tsara da na Allah duka in ka sha giya ka saki matarka ta samu amma mahaukaci ya saki matar da ko sau dubu ne mata kasuwa an gane haka yaron da bai balaga ba in ya saki matar ba ta saku ba kaga akwai yara wanda suke da gata kace musu aure sai ki da mani to in kace na sake ki ba wata ta sake ki ba ta saku so haka da haka dan giya tun da zai iya yin irin wannan kuma dole za a hukunta shi an kai shi bulala tamanin kawai daga nan aka tabbatar da wani irin suna da yawa a sake ce to سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ونسألنا إلى غيرك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي إلى الصراط المستقيم ولا لا تكن بالرزق وأنت كنت الحمد لله